الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله إن الناظر في واقع هذه البلاد والمتأمل في حالها ومآلها ليرى أوضاعا أليمة تنذر بخطر داهم ومستقبل مخوف فيما يتعلق بالأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية فمن الناحية الأمنية يجد الناظر جماعات تحارب الدولة والمجتمع باسم الدين وتصوم الأبرياء من أبناء البلاد العذاب الأليم فدمرت قرى بأكملها وهجرت آلافا مؤلفة من منازلهم وأسواقهم ولا يزال المجتمع يعاني من ويلاتها وهجماتها ويجد الناظر جماعات أخرى تقتل الأبرياء باسم التظلم وإرجاء الحقوق وتنهب أموال الناس وتختطف, وتختطف رجالا ونساء شيبا وشبانا وصبيانا تأخذ الفداء على رأس كل واحد منهم أموالا طائلة وأحيانا تأخذ الفدية ثم تقتل الفريسة وأمرها كل يوم في ازدياد وتفاقم عاجزت الدولة أن تأتي على نهايتها فخربت أوضاع قرى كثيرة وشردت ملايين السكان من ديارهم وأسواقهم ومدارسهم دون أن تجد من يقف من يوقف طغيانها ويردها ويردها إلى جادة الصواب عباد الله من جهة أخرى يجد الناظر أولادا مشردين منبوذين رمت بهم أسرهم في الشوارع بلا مأوى ولا مدرسة ولا تربية فتحولوا لذلك إلى وحوش ضارية يعيثون في الناس فسادا يسرقون ويقتلون أفرادا للاستيلاء على ممتلكاتهم أفسدت المخدرات أقولهم وحولهم الجهل إلى وحوش لا تعرف رحمة ولا إنسانية وعن الحالة الاقتصادية في البلاد تجد البلد اقتصاده في تدهور مريع تجد البلاد اقتصادها اقتصادها في تدهور مريع الالق- الازدهار والغنيمة الازدهار والتنمية عجلتهما إلى تراجع سريع تسير نحو الأمام ببطء شديد ومن جانب آخر يرجع قهقرا في سرعة البرق وسير الرياح كبله الفساد من كل جانب وتراكمت عليه الديون الخارجية وهي في ازدياد في كل وقت لا يرى في سيره بسيس أمل ولا نور في المستقبل وأما الجانب السياسي فحدث ولا حرج فإن الإنسان يجد عصابة من السياسيين همهم الأكبر السعي إلى الكراسي والاحتفاء والاحتفاظ على مراكزهم ومناصبهم لا يهمهم الفرد ولا المجتمع إلا أنفسهم اتخذوا اتخذوا ثروات البلاد مأجبة يهيبون حولها ويأكلون منها أكل المفترس لفريسته ولا يهمهم موت الناس جوعا ومرضا وفقرا يلعبون بأحاسيس الفقراء ومشاعرهم ويعدونهم كذبا وزورا عباد الله ليس لنا أمام هذه الأوضاع الأسيفة إلا التعلق بالواحد الأحد والعودة إلى دين الله والإلحاح في الدعاء أن يجعل الله لهمومنا فرجا ولطغياننا مخرجا ولضيقنا مخرجا فالدعاء سلاح قوي في يد المؤمن لا يقدر أحد أن ينزعه منه فلنركب مطية الليل لنرسل دعواتنا خالصة إلى أرحم الراحمين ونطلب من إخواننا المستعدين للحج هذا العام أن يجتهدوا في الدعاء والتضرع إلى الله أن يكشف عنا الهم والغم ويصلح من شؤوننا التي فسدت أو أفسدها فريق منا فأيام الحج مذنة, الإجا... مذنة إجابة الدعاء لأمور أولا أن الحاج مسافر والمسافر مستجاب الدعوة ففي سنن أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوة الوالد ودعوة المسافر ودعوة المظلوم حديث حسن ثانيا أن الحاج مستجاب الدعوة لما رواه ابن ماجه بسند حديث بسند حسن من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله دعاهم فأجابوا وسألوه فأعطاهم ثالثا في الحج يشتد اضطرار العبد وإخلاصه لله وهذا من أعظم أسباب إجابة الدعوة قال تعالى أمن يجيب المضطر إذ, المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون وكان في قصة وكما في قصة أصحاب الغار الذين أطبقت عليهم الصخرة فكان إخلاصهم سببا لنجاتهم رابعا الدعاء في الطواف وليس هناك دعاء معين يدعو به الطائف وإنما المنقول عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان بين الركنين يكثر من قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أخرجه أبو داود بسند, بسند صحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه خامسا الدعاء بين الصفا والمروة سادسا الدعاء يوم عر- يوم عرفة وقد ظل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم من بعد الزوال وهو على ناقته رافعا يديه إلى صدره داعيا مبتهلا حتى غربت الشمس سابعا الدعاء عند المشعر الحرام في المزدلفة كما في حديث جابر عند مسلم قال ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم القصواع حتى إذا أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا ثامنا الدعاء في أيام التشريق عند الجمرتين الصغرى والوسطى فقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يقف عندهما فيستقبل القبلة ويقوم قياما طويلا رافعا يديه يدعو تاسعا الدعاء عند شرب ماء زمزم لقوله صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له أخرجه ابن ماجه فحري بالحاج أن يستغل هذه الفرصة الثمينة ويلح بالدعاء لنفسه ولأهله ولبلاده وللأمة الإسلامية جميعا أن يرفع الله عنا البلاء والوباء والفقر والقتل ويعيد على علينا أمننا واستقرارنا ويدعوه وهو مؤمن وهو موقن بالإجابة كما قال عليه الصلاة والسلام ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهٍ أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة بسند حسن أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم yabo da godiya da kirari su tabbata ga Allah tsira da aminci su tabbata ga annabin rahma annabin Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka ji suka bi tafarkinsa har zuwa tashin alkiyama yan uwa musulmi duk mutumin da zai dubi halin da wannan ƙasa ta mu take ciki ya tsaya ya dubi abin da yake faruwa a ƙasa ya yi tunanin abin da zai kai ya komo nan gaba zai ga abubuwa na ɓacin rai da yawa zai ga abubuwa waɗanda suke ɗauke da haɗura masu girma kuma abin da yake nan gaba abu ne mai ban tsoro musamman abin da ya shafi harkar tsaro da harkar tattalin arziki da harkar zamantakewa da al'amuran siyasa wanda da ya dubi abin da ya shafi tattalin arziki a wanda dai ya dubi abin da ya shafi tsaro a ƙasar nan zai ga yadda wasu ƙungiyoyi waɗanda suka fito suna yaƙar gwamnati suna yaƙar 'yan ƙasa da sunan addini suna gana wa 'yan ƙasa azaba mai tsanani ta hanyar kisa da rusa musu gidajensu an rusa garuruwa da dama ƙauyuka da yawa sun tashi daga aiki dubban dubata na mutane an tarwatsa su daga gidajensu da kasuwanninsu sun tafi gudun hijira wasu wurare kuma har zuwa yau tun daga lokacin da abin nan ya fara shekara ta dubu biyu da goma har zuwa yau abin ci gaba yake ba baya yake ci ba hakanan idan mutum ya tsaya ya duba zai ga wasu ƙungiyoyi su kuma na 'yan ta'adda waɗanda su ma suka fito suna kisan bayan Allah ido rufe ba ji ba gani da sunan cewa an zalunce su ko suna neman haƙoƙinsu saboda haka suka shiga sacewa mutane dukiya da ƙwace da satar mutane maza da mata tsofaffi da yara ƙanana suna karɓar fansa akan kowane ɗaya daga cikin mutanen da za su sata su karbi dukiya mai yawa wani lokaci su saki wanda suka kama wani lokaci kuma su kashe shi haka al'amarin yake ta ci gaba shi ma babu ci babu sassautawa babu kakkautawa ba kuma ya ja da baya gwamnati ta kasa shawo kan wannan matsala da haka garuruwa da dama da ƙauyuka da yawa sun tashi daga aiki an kori miliyoyin mutane daga gidaddajinsu an hana su cin kasuwanninsu an hana su noma a gonakinsu an rasa kuma waɗanda za su taka ma waɗannan 'yan ta'adda birki su dawo da su kan hanyar da ta dace sannan ta wani ɓangare har ila yau idan ka duba za ka ga wasu yara can su kuma da aka watsar da su iyayensu da danginsu da 'yan uwansu suka jefo su tituna suna yawo suna gararan ba ba su da wata makoma ba karatu ba tarbiya ba kwaba saboda haka suka zama kamar wasu namun daji waɗanda suke barna a cikin al'umma suke sata suna kisa ba wani lokaci ba don komai ba don su kwace abin hannun mutane shaye-shaye na ƙwayoyi iri-iri kala-kala wanda aka tuɗo su aka cika al'ummanmu da su sun lalata musu hankula jahilci ya mai da su sun zama dabbobi dabbobin da ba su san rahama ba ba su san mutuntaka ba idan kuma mutum ya duba ta ɓangaren tattalin arziki zai ga yadda tattalin arziki yake ta ci baya ci baya mai ban tsoro tafiyarsa take tafiyar hawainiya amma sau ta tari sau tari ma baya take ci da gaggawa wanda wannan ba wani abu ya jawo mana ba illa lalacewa da ɓacewar shugabanci da cin hanci da ya katutu ya tarwatsa ya tamfatsa ya shiga ko ina da ina ya zama na kullum muna cikin ciwo ba su suka kuma kullum ciwowa ake yi ba a ganin tasirinsa a ƙasa mutane ba sa ganin alamar mafita a gaba ba a ganin ƙyalli ko wani haske na mafita daga cikin irin halin da al'umma take ciki in ga koma ta ɓangaren siyasa da 'yan siyasa za ga 'yan siyasa sun zama wani gang wata ƙungiya wanda babu abin da yake gabansu illa yadda za su samu kujerunsu na siyasa ma waɗanda suke kai kuma yadda za su yi tazarci wannan shi ne a gabansu amma ba 'yan adam ba ba talakawa ba ba al'umma ba ba abin da ya dame su sai kawunansu sun mai da dukiyar ƙasa wani kabaki sun mai da ta wani kabaki wanda suke tattara a kansa suna wa wasu suna ci kamar yadda namun daji suke cin abin farautarsu ba abin da ya dame su mace-macen da ake ta yi da yunwa da talauci da rashin lafiya da yake kashe mutane wannan duk baya gabansu ba abin da suka sa gaba sai wasa da hankulan talakawa da ya musu alkawurruka na ƙarya da rudi bayan Allah a cikin irin wannan yanayi da al'ummar mu yau take rayuwa a ciki ba mu da wani abin da za mu rike sai Allah subhanahu wa ta'ala shi ne abin rikewa mu rike Allah alwahidul ahad mu koma zuwa ga addinin Allah mu nace wajen addu'a mu nemi Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mana mafita daga cikin abubuwan kan daga abubuwan da suke damu mu ya fitar da mu daga cikin wannan kunci addu'a ita ce makamin mumini kuma makami mafi ƙarfi wanda babu wanda ya isa ya kwace wannan makamin daga hannun mumini don haka mu tashi tsakar dare cikin dare mu bauta wa Allah da raka'o'i mu daga hannunmu mu yi addu'a addu'a mai cike da ikhlasi mu roki Allah wanda shine arhamur rahimi yan uwan mu alhazai waɗanda cikin yan kwanakin nan za su fara tashi zuwa ƙasa mai tsarki domin sauke faralin hajji muna kiransu muna roƙonsu da cewa su dage kwarai da gaske wajen addu'o'i da mai da al'amarinsu ga Allah subhanahu wa ta'ala da roƙon Allah maɗaukakin sarki ya yaye mana halin da muke ciki ya yaye mana damuwa da bakin ciki da ƙunci ya gyara mana abin da ya ɓaci ko kuma wasu daga cikinmu suka ɓata babu shakka kwanakin hajji kwanaki ne da ake sa tsammanin karɓar addu'o'i a cikinsu na farko mahajjaci matafiyi ne matafiyi kuma ana karɓar addu'arsa ya tabbata a cikin sunan abi dawud hadisin abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa mutane uku ana karba addu'o'insu babu kokonto a ciki na farko addu'ar iya mafarko addu'ar mahaifi ga ɗansa na biyu addu'ar matafiyi na uku addu'ar wanda aka zalunta wannan hadisi ne hasan abu na biyu mahajjaci Allah yana karbar addu'arsa saboda hadisin da ibnu maja ya ruwaito da sanadi hasan mai kyau daga abdullahi dan umar Allah ya kara musu yarda daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace mutumin da ya tafi yaki cikin tafarkin Allah da wanda ya fita hakin hajji ko umara to waɗannan bakin Allah ne Allah ya kirawo su sun ansa masa don haka sun roƙe shi kuma ya ba su abu na uku a cikin haikin hajji bawa yakan shiga matsuwa yakan shiga takuruwa sannan ikhlasinsa tsantsanta bautarsa ga Allah yakan tsananta wannan kuma yana daga cikin abin da yake sawa Allah subhanahu wataala ya karba addu'a Allah ce amma yujibu al-mudarra idza da'ahu wa yakshifu su wane ne wanda yake ansa ma wanda yake cikin matsuwa wanda yake cikin matsatsi kuma yake yayi masa mummunan halin da yake ciki Allah subhanahu wata'ala shine yake wannan kuma kamar yadda yazo a cikin kissar mutane uku da suka shiga cikin kogo dutse ya rufe bakin kogon da su ya zanto babban abin da ya fitar da su daga cikin wannan hali shine ikhlasin su da tsantsanta aikin su ga Allah subhanahu wata'ala sannan abu na hudu lokacin dawafi addu'a a lokacin dawafi mun sani a sunna babu wata addu'a ta kamaimai wanda aka ce sai ita ne kawai mai dawafi zai yi abinda ya tabbata dai a sunna daga annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda abu dawud ya ruwaito daga anas da salsala mai kyau da salsala ingantacciya yana cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama yayin dawafi idan ya zo tsakanin rukunul yamani da kuma alhajarul aswad tsakankanin waɗannan wurare guda biyu to yana yawaita faɗin rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar sannan ga addu'a tsakanin safa da marwa da ita ma babu wata addu'a ta kabaibai wanda aka ce sai ita ce kawai mutum zai yi annabi sallallahu alaihi wa sallama bayan ya hau kan dutsen safa yakan ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lah له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وحده أنجز عبد وعده ونسر عبده وهزم الأحزاب وحده النبي يكن يوانا الدعاء سنن يغنغرا زوا مروة فأتكان انت في السلق سفا زوا مروة باب وتأيا كان تتشير الدعاء لإتتي أكسا أكتي سيئة متنزي متنزي لوكي ألا دكا بقاتنسا da dukkan abin da yake so Allah subhanahu wataala ya yi masa na alkhairi abu na shida addu'a ranar arfa annabi sallallahu alaihi wasallama a wannan ranar tun daga lokacin zawali bayan ta raba rana ta raba tsaka bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya sallaci azhar da la'asar a lokaci guda ya hau abin ya hau taguwarsa ya tsaya akai ya daga hannunsa zuwa kirjinsa yayi ta addu'a yayi ta addu'a yayi ta addu'a yana mai da al'amarinsa ga Allah har sai da rana ta fadi saboda haka wannan rana wannan lokaci na tsayuwar arfa lokaci ne na matsana matsawa da addu'a sannan abu na bakwai addu'a a wajen al-mash'arul haram wanda yake a muzdalifa kamar yadda yazo cikin hadisin Jabir wanda Imam Muslim ya rawaito yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hauta guwarsa al-qaswa har sai da ya zo al haram a nan ya fuskanci alƙibla ya yi ta addu'a ya yi kabbara ya yi hailala ya kaɗaita Allah bai gushe ba a tsaye yana ta addu'a har sai da gari ya fara wayewa sana abu na takwas addu'a a cikin kwanakin kwanaki uku bayan bayan bayan ranar yanka bayan sallah waɗanda ake ce musu ayyamut tashriq yayin da ake fita jifa ake fita jifa to yana daga cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama idan yayi jifa a jamratu sughra wato wurin jifa na farko sannan yayi da wurin jifa na tsakiya a kurin kowane ɗaya daga cikin waɗannan wurare guda biyu yakan tsaya yakan tsaya a wajensu ya fuskanci alƙibla yakan daɗe a tsaye yana ɗaga hannunsa yana ta addu'a wuri ne na addu'a wuri ne na karɓar addu'a haka nan in yaje ta tsakiya haka yake yi in yaje can ta ƙarshe kuma baya yi sannan abu na tara yayin da mutum zai sha ruwan zamzam annabi yana cewa ma'u zamzama lima shuriba la ruwan zamzam ga abinda ga buƙatar da aka sha shi saboda ita saboda haka alhaji yana iya addu'a lokacin da yake shan ruwan zamzam saboda haka muna kira ga alhazai da su dage da addu'a a wannan dama da za su samu su nace da addu'a ga kawunansu addu'o'i na alkhairi su nace ga addu'a da iyalansu da ƙasarsu da ma al'ummar musulmi ga baki ɗaya Allah ya yi mana bala'in da muke ciki da tashe-tashen hankula da ainihin cututtuka ya yi mana talauci da kashe-kashen rayuka ya dawo mana da zaman lafiya da nutsuwar da take cikinmu alhaji ya tsaya ya yi addu'o'i yana mai sakankancewa da Allah subhanahu wa ta'ala zai ansa mana addu'a zai ansa masa addu'arsa kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijaba ku roki Allah kuna masu sakankancewa da Allah zai ansa muku addu'a wa'lamu anna Allah la yastajibu du'a'an min qalbin ghafilin lahil ku sani Allah baya ansa addu'a daga zuciyar da take gafalalliya mai rafkanwa wannan hadisi ne da Imam Tirmidhi ya fitar daga Abu Huraira da kikkiawan da kikkiawan salsala da haka bayan Allah mu rike addu'a ita ce babban makamin mu koma ga Allah mu rungumi addinin mu bai watsi da dukkan wani sababi wanda ba Allah subhanahu wata'ala ba mu riƙe Allah subhanahu wata'ala mu yadda cewa shine mai kowa mai komai idan muka koma gare shi da tsarkin zuciya da kyawawan ayyuka da tuba zuwa gare shi da istighfari da gyara abin da muka bata to Allah mai jin kambayinsa ne mai karbar addu'ar masu addu'a ne wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin shi yayi mana alkawarin mai addu'a kuma shi mana alkawarin shi ya umarce mu da mu yi addu'a kuma shi mana alkawarin an sa mana amma da sharadin mu an sana sa kiran mu gyara halayen mu ta hanyar tuba da istighfari mu watsar da dukkan wani roman baki roman baki da ake yi mana an dade ana gafara sa mu ga kahuma an dade ana yi wa wannan al'umma alkawarra a baya da yawa na 'yan siyasa ya kamata a ce al'umma a yanzu ta yadda cewa 'yan siyasan da muke da su lalle ba a hannunsu ba ne fitar mu daga cikin wannan tasko yake a su ne ba sanadiyar jefa wannan ƙasa cikin halin da suke ciki kuma su ne dai suke ta sake kamanni suke ta sake sunaye ba ta sake zani ba kada mu ɗauka cewa wai duk sanda aka sake zaɓe shi kenan za mu ga walwala za mu shiga cikin annashuwa damuwarmu za ta kau abubuwan da muka rasa za mu samu tun yaushe ake wannan zaɓe tun 1999 aka dawo demokuraɗiyya ake ta yi duk zaɓe idan ya zo za a yi maka kururuwa a wura maka a kaɗa maka ganga a gaya maka cewa za ka ji daɗi za ka warwasa za ka yi murmushi amma ƙarshe kukanka ne zai ƙaru hawayenka ne zai ci gaba da kwarara haka za a zo a shekara hudu sannan sai a sake buga ganguna da tambarin siyasa sai a sake zuwa a hure wa talaka kunne a gaya masa cewa ai ana so a ga canji amma babu abin da zai canza matuƙar mu ba mu canza kawunan mu ba inna allaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim in dai haka za mu ci gaba da rayuwa babu gaskiya babu amana babu tsoron Allah babu riko da addini to fa ba za mu ga canji ba annabi ya ce hatta ta'udu ila dinikum har sai kun koma zuwa ga addinin mu rike addinin mu gamgam shine riban mu ta wannan da wannan rayuwa a duniya babu wani tariba da ta wuce ka mutu Allah yana mai yarda da kai ka je ka samu rahamarsa ta har abada ka samu hutu mai dorewa amma idan ka ce za ka biya ta wannan duniya ka rudu da rudinta to babu shakka mutum zai yi batan bakatanta bai samu a nan ba ya kuma yi asara ta can wacce ita ce asara ta hakika Allah ka kiyashe mu Allah subhanahu wataala ya kawo mana zaman lafiya a ƙasar mu Allah ya iya mana abin da yafi karfin mu Allah ya gyara mana zukatan mu ya gyara mana halayen mu ya gyara mu a ɗaiɗaikun mu ya gyara mu a ƙungiyoyin mu ya gyara mu matan mu da mazan mu yaran mu da manyan mu Allah ya mai da mu zuwa ga addinin sa komawa mayarwa mai kyau Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon jajircewa akan tafarkin sa Allah ya karbi rayukan mu akan tafarkin sa Allah ya kawo mana shugabanni nagari Allah ya kawo mana shugabanni nagari Allah ya kawo mana shugabanni masu tausayi masu tausayi masu tsoron tsayuwa gaba gare shi ranar gobe kiyama Allah ka yaye mana duk abin da yake damu Allah ka yaye mana duk abin da yake damu Allah ka sanya ƴaƴanmu su zanto masu tarbiyya ta gari Allah ka ba mu ikon tsayawa mu da kula da tarbiyyarsu Allah ka gyara mana ɗabi'unsu da halayensu Allah subhanahu wata'ala ya yaye wa al'ummar musulmi a ko'ina suke abubuwan da suke damunsu na kashe-kashe da mace-mace da yaƙe-yaƙe wanda suka dabaibe kasashen musulmi a yau Allah subhanahu wata'ala ka yaye musu ka ba su nasara akan makiyansu اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين